أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na talata 22 ga watan tara shekara ta 1998 dan ci gaba da karatun littafin mu sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbiri ila at-taslim ka annaka taraha kuma wannan shine darasi na 20 inda zamu tashi azkaru sujudi wa kana sallallahu alaihi wa sallam yaqulu fi hadha ar-rukni anwa'an min al-azkari wal ad'iyati taratan hadha wa taratan hadha matakiyar maganar mu ta yau azkaru sujud nau'ikan zikiri da annabi yake karantawa lokacin da yake cikin sujuda me da me yake faɗa wa kana sallallahu alaihi wa sallama yaqulu fi hadha ar-rukn anwa'an min al-azkar wal ad'iyat annabi da da mun tabbata gare shi ya kasance yana faɗa a cikin wannan rukuni wato rukunin sujuda yana faɗan anwa'an min al-azkar nau'ika na zikirai wal ad'iyati da addu'o'i taratan haza wa taratan haza wani lokacin yayi wannan wani lokacin yayi wannan أولا نفرقه سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات النبي كان كرن تونا من لوكتي سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سو أكتي وانا حديثي أخرجه أبو داود وابن ماجه والدار قطني والطحاوي والبزار والطبراني في الكبير عن سبعة من الصحابة وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك wani lokacin annabi na maimaita subhana rabbiyal a'la akthar min zalika sama da sau uku din to wannan ko ba a iyakance masa adadi ba wa balagha fi takrariha fi salati al-layl annabi sallallahu alaihi wasallam ya zurfafa wajen maimaita subhana rabbiyal a'la fi salati al-layl a cikin sallar dare na fulfulin dare hatta kana sujuduhu qariban min qiyami eh ban ji ba wa balaga fi takrariha marratan fi salatil layli wani lokaci annabi ya maimaita wannan a cikin sallan dare ya zurfa wajen maimaita ta hatta kana sujuduhu qariban min qiyami har da wanda ya a sujuda sai kusa da da wanda ya a tsaye wa kana idza qara'a fihi thalatha suwar wa kana qara'a fihi thalatha suwar min as-siwan a dade wanda ya a tsaye kuwa ya karanta surori guda uku ne daga cikin dogayen surorin nan sune al-baqara والنساء وآل إمران يتخللها دعاء واستغفار gashi ya karanta wannan dogayen surori amma duk da haka kuma ya takhallaluha du'a'un wa istighfar yana tsayawa a tsakiyar surorin yayi addu'a da istighfari kama sabaka fi salatul layl kamar da ya gabata a cikin sallar dare wato idan ya zo daidai ayan da take magana akan gafara sai ya dakata ya addu'a ya roki gafara in ya zo daidai ayan da take magana akan azaba sai ya dakata ya nemi tsari daga azaba in an ce was'alullaha min fadli ayat da take maganar ku roki Allah falalansa sai ya dakata roki Allah falalansa amma wannan yana yi dai a cikin qiyamul layli banda salloli na farilla ne da gobe kun fahimta da kyau ثانيا النبي سبحان ربي الأعلى وبحمده النبي يكن ميمة سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا هسو أنا حديث صحيح رواه أبو داود والدار القطري وأحمد والطبراني والبيهقي ثالثا نأكو سبوح قدوس رب الملائكة والروح wani lokacin yana maimaita wannan du'ai subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh daga kasa ma lai taqaddama anna subuh alladhi yunazzahu an kulli su ya gabata cewa idan an ce as-subuh abinda ake nufi wanda ake tsarkake shi daga dukkan wani illa wal quddus al mubarak al quddus ko ma'anarsa mai albarka wato mai yawan albarka رابعا نهد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ذاك سامو a wata riwayan akwai ƙarin rabbana a wata riwayan babu ko wace dai tabbatacciya ce annabi yana karanta wannan cikin sujuda subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li ko subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ighfir li ba tare da rabbana din wa kana yukthiru minhu fi ruku'ihi wa sujudihi annabi yana yawaita wannan zikiri cikin ruku'i da kuma sujuda ya ta'awwal alquran yana fassara alqurani a aikace wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito wa hadha an-naw'u min azkar ruku'i aidan bala yace wannan yana cikin nau'ika na zikirin da ana yin sa a cikin ruku'i za ku ga akwai abinda ana yin sa cikin ruku'i da sujada kaga subhun qudusun ma mun karanta shi cikin addu'o'in ruku'i an gane ku wa qad madha anna ma'anahu ya'malu bima umira bihi fil qur'an ya riga ya gabata cikin bayani ma'anan ya ta'awwal qur'an yana aiki da abin da aka yi masa umarni cikin alqur'ani shine cikin fadin Allah ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba to kamar yana fassara ta ne da yace subhanakallahumma ya ansa umarnin da aka yi cewa fasabbih idan yace wa bihamdik wato fasabbih bihamdi rabbika kenan idan yace allahumma ighfirli wato wastaghfir kenan ya ansa umarnin wastaghfir shine ma'anar ya ta'awwal alquran yana fassara alqurani wato tawili anan da ma'ana at-tafsir kenan dama tawili yana daukan ma'anar tafsir kamar yadda annabi yawa abdullahi da abbas addu'a yace allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wil ma'ana ya koyar da shi fassarar qur'ani kenan khamisan nau'i na biyar daga cikin abubuwan da ake faɗa a sujuda allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa anta rabbi sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwara fa ahsana suwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basara fatabaraka allahu ahsanul khaliqin duk wannan da nuna kaskantar da kai ga Allah da ya kamata bawa yayi lokacin da yake cikin ibada subhanaka allahumma allahumma laka sajadtu ya Allah gare ka kai kadai ne sujuda wa bika amantu da kai na imani wa laka aslamtu gare ka kuma na mika wuya sai abin da kace ba sai abin da raina yake so ba wa anta rabbi kuma kai ne ubangiji na wanda ya halitte ni kuma yake daukar nauyin kulawa da ni sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu fuskata ta yi sujuda ga wanda ya halitte ta ya kuma suranta ta kaga suranta abu daban kuma halittarsa daban shi yasa Allah ta walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adam taswir daban kuma khalq daban taswirin dan adam ana yi ne tun lokacin da ya kai wato a kwana 40 ana ana ana suranta shi ba kafin ma kai wata fudan suranta shi wato shine fitar da fasali kamar yadda mai zanen gida ke yin zanen gida nan daki ne yazo na nuna maka ko nan daki ne nan falo ne nan ban daki ne nan wurin karban baki ne amma ya zane ne bai zama hakika ba sai daga baya zai zo ya zama mai hakika to suran ta dan adam ubangiji na yi cikin mahaifa ba wai sai mutum ya kai wannan kwanakin ba na wata hudu busare ne idan mutum ya kai waɗannan abin nan ya wuce a marhala ta farko ita ce nutfa 40 yawman ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم كذا كذا كذا كذا daga sai abu sarki amma kafin wannan tuni an riga an busa an turanta shi to shi nan kake ikirari da wannan abin da ubangiji ne kadai yake banta wajen aiwatar da shi wa anta rabbi sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwara fa ahsana suwarahu kuma ubangiji ya kyautata suranta fuskatawa bai maka fuska irin ta dabba ba ranga a cikin halittu dan adam shine mafi tsarin halitta laqad khalaqal insan fi ahsani takwin mafi kyawun daidaituwa mafi tsarin daidaituwa to shine bani adam wa shaqqa sam'ahu wa basarahu kuma ya tsaga sam'ahu jinsa wa basarahu da ganinsa wanda ubangiji ya fitar da fasali inda ido yake da fasalin inda kunne yake fa tabarakallahu ahsanul khaliqin fa tabarakallahu albarkatun Allah sun yawaita ahsanul khaliqin mafi kyautatuwar masu yin halitta ai banda Allah ba mai halitta to amma an ce ahsanul khaliqin mafi kyawun masu halitta kar wani dauka cewa kuma wannan na nufin wani yayi tarayya da Allah wajen halitta mun taɓa faɗa a wani darasin da ba nan ba cewa alkhalqu a cikin harshen larabci yana daukan ma'ana guda biyu ma'ana ta farko ta alkhalq shine al-ijadu min al-adami samar da abu daga babu ma'ana ta biyu kuma ta alkhalq shine tahwilul maddati ila maddatin ukhra wani sinadari ka canja shi daga yadda yake zuwa wani abin daban kamar yadda zaka baiwa kafinta katako sai ya juyar da ke zama mai kujera ko benci ko taga ko kofa da dai sauransu kaga shi aikin da kafinta ya anan gurin ba ya samar da katako bane daga babu a wannan ba aikinsa bane bai saba yi sai dai ya juya katako daga wani sinadari zuwa mai zuwa wani sinadari kamar yadda za a niko gari ka zo ka kawo gida sai iyalinka su tuka maka so da shi kaga sun canza shi daga gari ya koma wani mulmulan abu to wannan alarasa ana ce masa alkhalq halitta kamar yadda wancan kuma shi ma ana ce masa alkhalq to sai dai kawai idan ka zo fassara hausa kenan kaga wato wannan na nuna kenan ke yasa ake samun kuskure wajen tarjama idan mutum zai fassara wani abu daga wani yare in baka san yalwar da wancan yaren ke da shi ba sai ka fassara ba daidai ba to kaga anan gurin kafinta ana iya kiransa al-khaliq a larabci haka kuma mai aikin walda wanda za a bashi karafa ya mayar da su window ya mayar da su wani abu daban ana kiransa al-khaliq a larabci dukkan mai juyar da wani sinadari zuwa wani abu daban ana kiransa al-khaliq sai da za a bashi yadi ya zo ya babbar riga ko ya yi harfin da wando ko mai ana kiransa ne al-khaliq to amma shi khalquhu khalqun da'if li'annahu tahwilu maddatan ila maddatin ukhra لكن خلق الله تعالى خلق تام لأنه إيجاد من العدم إلى الوجود samar to wanda ya samar daga babu ya samar da abu da wanda sai bayan an samar da shi ya jirki ta yi zuwa wani abu daban wa wani kwarewa wanda ya samar da shi daga babu shine ma'anan fa tabarakallahu ahsanul khaliqin لأن جميع الخالقين لا يقدرون على إيجاد شيء يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا يعني لن يوجدوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يطلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز كم فهمت لكم سادسا نشدا اللهم اغفر لي ذنبي كله ودقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره wannan hadisi imamu muslim ya rawaito shi mutum na iya faɗin wannan cikin sujada ya Allah gafarta mun zunubi na gaba ɗayansa wa diqqahu wa jillahu kadan ɗinsa da mai yawansa diqqu al-qalil jillu al-kaseer wa awwalahu wa akhirahu kadan wato farkonsa kuma da karshen sa wa alaniyatahu wa sirruhu da na bayyanansa da kuma na na sirrantarsa wato wanda yake sarri da wanda yake boye kaga nan gurin mutum yana roƙon a gafarta masa dukkan zunubi wato kaga babi wato bangaren addu'a bangare ne da ake son mutum ya yalwata harshe dan in ba haka ba fadin ka cewa Allahumma ighfir li dhanbi kullahu ba ya wadatar ba kaga kai ijmali nan gaba ɗayansa sai kuma ka zo za ka yi tafsilun ba da ijmal diqqahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirruhu duka zai fitar ka tambaye kullahu to amma ana munajati da Allah ba gaggawa ake ba a so a yanke idan ka yanke ka je ina yasa annabi Musa da Allah ya ce masa ma tilka bi yaminika ya Musa zai iya cewa asaya sanda ta ce ko ya ce afan sanda ce ba shi kenan ba amma sai ce hiya asaya atawakka'u alaiha wa ahushu biha ala ganami wa liya fiha ma'arib ukhra duk wata bi wannan amma ana munajati da Allah ba a san ayyanki da haka sai yalwata harshe da haka a wajen addu'a ana so ka yalwata harshe tsar wajen ainihin roƙon ubangiji bukatunka dan kana roƙa ne a wajen mai banda shi ba wanda zai biya maka bukatunka to kaga sallah gaba ɗayan ta ake ta kunshi addu'a ne tun daga farko addu'a duk sallah addu'a ce ko dai du'a ibada ko me du'a matsala daga farkon sallah har karshen ta addu'a ce lokacin da kace Allahu akbar wannan menene addu'a ce du'a me du'a ibada lokacin da ka karanta du'a istiftahi menene kake yi addu'a ce du'a matsala kake lokacin da kai isti'aza a'udhu billahi sabila alim min shaitanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi me kake yi duk addu'a ne bismillahir rahmanir addu'a ce alhamdulillahi rabbil alamin wannan duk kana du'a wa ibada ke da ka ji ihdina siratal mustaqim siratal ladzina nan ka shiga du'a wa matsala ke in za ka karanta suna ma du'a ne du'a wa ibada duk abin da ke cikin sallah gaba ɗaya da addu'a ne shi yasa annabi ke ta addu'a huwal ibada addu'a ita ce me ibada to ga cikin ruku'i da sujuda ta yaya za ka nuna haka amma fa tabaraka Allah sun kalkin aya ce fa tabaraka Allah a sun kalki yawwa wani bangare ne da cikin aya ba aya ba an fahimta ko domin idan muka bi inda suka zo wurare nawa suka zo tabaraka Allah a sun kalki akwai da cikin suratul arab da kuma cikin malam kai ba ma hadisi bane ba daga cikin suratul mu'min a cikin suratul mu'minin ne ko to can cikin suratul araf da kuma cikin suratul mu'minin cikin suratul araf wajen abin inna rabbakum allahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin dan da ke ala lahul khalq wal amru sai ce me tabarakallahu bai kawo saba tabarakallahu rabbul alamin ud'u rabbakum tadarruan wa cikin suratul mu'minin kuma inda yake magana akan halittan dan adam fa ka sauna idza malahma summa anta anahu khalqan akhar fa tabarakallahu anan ne fa kaga wani bangare ne na aya wato ba aya bace ce ko mutum ya karanta shi ne a lokacin nan ba da kasadin karatun nan Qur'ani ya karanta shi ne da kasadin addu'a wanda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam سابعا نبكي سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي أبوء بنعمتك علي هذه يدي وما جنيت على نفسي سجد لك سوادي وخيالي إذا أنت سواد da khayal duk ana nufin gangan jiki gaba daya sawadul insan bi ma'ana shakhsuhu ha kuma khayal insan bi ma'ana shakhsuhu jikinsa sajada laka sawadi wa khayali gangan jikina yayi sujuda gare ka kaga ba sai ka ce gangan jikina da gangan jikin a wannan tauhid ne kawai wannan khayal ne kun gane ko wa amana bika fuadi zuciyata ta yi imani da kai abu bi ni'matika alayya ina ikirari dangane da ni'imar ka gare ni na tabbatar kana da ni'imomi da yawa da kai a gare ni wanda ba za su kirgu ba Allah ya mana ni'imomi na sarari da na bayyana wanda ba za su kirgu ba sakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina hazi yadi ga hannuna wannan hannuna ne wa ma janaitu ala nafsi da irin abin da na jawo wa kaina na zunubi wato ba abin bane ba a hannunka amma irin sallamawar nan ta wato kai saranda ba kuma yi mika hannun kai ba a'a wato ma'anar wannan addu'ar yana nuna kamar ga jikinka ka sallama wato a matsayin na mai laifi ka yadda da laifinka kuma ka san ba wanda zai yafe maka sai zuciyarka tare suna ma Allah irin wannan suna wannan Abu Dawud da Imam Nasa'i suka rawaito da sanadin sahihi saminan na takwas subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal azama subhana zil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama wannan ya gabata shi mako shi ne maka nake nufin riwayan Abu Dawud da Nasa'i bi sanadin sahihi wanda ya gabace shi riwayan Ibn Nasr ne wal Bazzar wal Hakim wa sahahu wa raddahu Zahabi lakin lahu shawahid madhkura fil asl وهذا وما بعده كان يقوله في صلاة الليل وند muka faɗa dinnan na karshe subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azama wama ba'dahu da abinda zai biyo bayan sa na ragowar da bamu kawo ba za su za su zo nan gaba kana yaqulu fi salatil layl annabi na karanta shi ne a cikin sallar dare ta sai annasara subhanaka allahumma bihamdika la ilaha illa ant subhanaka allahumma bihamdik la ilaha illa ant wannan imam muslim da abu awana da imam an-nasa'i da ibnu nasr suka ruwaito subhanaka allahumma sarki ya tabbatar maka ya ubangiji wa bihamdika kuma godiya ta tabbata gare ka la ilaha illa ant ba abin bauta da gaskiya sai kai ashiran na goma allahumma ighfirli ma asrartu allahumma ighfirli ma asrartu wa ma a'lantu ya allah gafarta min abinda na sirranta na zunubi da abinda na bayyana wannan kuma ibnu abi shayba ya rawaito da imam an-nasa'i wa sahahu al-hakim wa wafaqahu az-zahabi ashiran hadiyat ashar الهادي عشر نقوم شاء حادي عشر نقوم شاء اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من تحتي نورا واجعل من فوقي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا واجعل أمامي نورا واجعل خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا wannan shine hasken shirya da mutum ke roka ya ubangiji ka sanya haske a cikin zuciyata shine fi qalbi nura wa fi lisani nura ka sanya haske a harshe na waj'al fi sam'i nura ka sanya haske a jina waj'al fi basari nura ka sanya haske a gani na waj'al min tahti nura karkashi na ka sa min haske waj'al min fawqi nura sama da ni ka sa haske wa an yamini wa an yasdika dama da hagu duka sa min haske waj'al amami nura a gaba na ka sa min haske waj'al khalfi nura bayana ma ka sa min haske waj'al fi nafsi nura ka sanya haske a cikin jikina wa azim li nura ka girmama hasken nawa kuma ya zanto mai kauri mutum na roƙon hasken shi yake ta yadda abin da zai ji abin da Allah ya yarda da shi kenan ta yadda abin da zai gani abin da Allah ya yarda ya gani kenan ta yadda abin da zai kunshi a zuciya abin da Allah ya yarda da shi gaba da bayansa duk inda zai kalla in ka ga ya kalla abu kallon ya burge shi to abin ya dace da shari'a duk abin da bai dace da shari'a ba abin baya burge shi wato idan Allah ya sanya wa mutum shari'a fa qawwa basarahu wa basirata sai ubangiji ya karfafa basar dinsa ganin idansa ya karfafa kuma basirarsa ta yadda shine duk abin da ido zai hango to abin da zuciya kuma za ta koyi sai zanto wanda ya dace da abin da Allah yake so abin da duk Allah baya so sai ga ya kyamace shi sani ashar na goma sha biyu cikin nau'ikan addu'a kar ku manta ya ce daga na takwas zuwa wannan duk yana faɗa ne a cikin kiyamul layl ko Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik wa a'udhu bi mu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi sana'an alayk anta kama asnayta ala nafsik اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك يا الله إنا نيمان تجي دا يردك ككاري نيمان سخطك دقا فشنك معنى إن داتي دا يردك دا إن تلو دقا فشنك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك إنا نيمان تجي دا ولكسك دا إن كبت دقا عقوبتك معنى warkaswarka warkaswa daga fitina warkaswa daga azaba daga samun kaina cikin wani zunubi ka warkar da ni a sakamakon warkaswarka mai hukubatika daga hukubarka wa uzbika minka ina neman tsarin ka daga gare ka ya salam wa zaka tsorace shi kuma ka ce kare kashi daga kansa sai ubangiji ta ala dan ba inda zaka je ka guje masa ne amma duka mutum idan ka gudu sai a neme ka a rasa amma ubangiji babu inda zaka je ka guje masa la uhsi sana'an alayka ba na iyakance yabo gare ka anta kama asnaita ala nafsi kamar yadda kai bakan ka da kanka waɗannan du'a na faɗin su zai cikin kiyamul layl to wannan sune azkar din da mutum zai cikin sujuda wanda duk mutum ya dauka yayi ya halatta tabbata sune dukan su daga annabi sallallahu alaihi wasallam na karshen nan makaranta riwayar imam muslim matashiyar magana ta gaba annahu an qira'atul qur'ani fi sujud hani dangane da karanta alqur'ani a cikin sujuda wa kana sallallahu alaihi wa sallam yanha an qira'atul qur'ani fi ruku'i wa sujud wa ya'muru bil ijtihad wal iktari min ad-du'a fi hadha ar-rukn kama madha fi ar-ruku' annabi ya kasance yana yin hani game da karanta alqur'ani cikin ruku'i ko cikin sujuda yana yin umarni da yawaita da ijtihadi da nacewa da yawaitawa min addu'a'i wajen addu'a fi hada rukuni a cikin wannan rukuni na sujuda kama madafir ruku'i kamar da ya riga gabata cikin ruku'i wa kana yaqulu ya kasance yana cewa aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsiru du'a fi mafi kusanta da bawa yake kasancewa zuwa ga ubangijinsa shine lokacin da yake cikin sujuda ba halin da zaka samu kanka mafi kusanci zuwa ga ubangiji sama da lokacin da kake cikin sujuda sai ce fa aktsiru du'a fi da haka koyoyi ta addu'a a cikin wannan halin saboda lokacin da kake kusanci da ubangiji ka ai lokacin ya dace ka gabatar da bukatunka wannan hadisi muslim da abu awana sun isalatu sujudi matashiyar magana ta gaba tsawaita sujuda wa kana sallallahu alaihi wa sallama yaj'alu sujudahu qariban min ar-ruku'i fi tul annabi ya kasance yana sanya sujudarsa ya dade wanda yake ciki kusa da dade wanda yake cikin ruku'i wa rubbama balaga fil isalati li amrin arid wani lokacin yana tsawaita sujuda din nan saboda da wani abu da ya bujiro alhalin yana cikin sallah kama qala ba'du sahabati kamar yadda wani sashi na sahabbai suka faɗa yace kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi ihda salatay al-ashi az-zuhri aw al-asr wa huwa hamilun hasanan aw husaina فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه عند قدمه اليمنى ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها قال فرفعت رأسي من بين الناس فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فرجعت إلى سجودي فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك هذه سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك قال كل ذلك لم يكن ولكن ابن ارتحلني فكرهت أن أؤجله حتى يقضي حاجته abin da wannan sahabi ya ce kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya fito zuwa gare mu fi ihda salati al-isha ashi a daya daga cikin sallolin al-ashi sallolin da ake bayan rana ta karkata imma azhar ko al-asr shine ce azhar aw al-asr ko dai azhar ko al-asr wa huwa hamilun hasanan aw husaina yana dauke da Hassan ko Husaini kaga nan ma yayi shakka ya manta wanne ne ake dauke da shi lalle ɗaya daga cikin biyu ne kamar yadda can sallar ma yayi shakka lalle ɗaya daga cikin sallolin nan ne guda biyu ko azhar ko al'asar annabi ya fito dan yayi sallah da sahabbai yana dauke da ɗaya daga cikin jikokinsa ko Hassan ko Husaini fa taqaddama annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya ci gaba inda yake tsayawa dan din yau mutane limanci fa wada'ahu inda qadamihi yumna sai ya ajiye wannan yaro a daidai kafarsa ta dama thumma kabbara lis salati sannan sai ya kabbara dan ci gaba da sallah fa salla yayi sallah fa sajada baina zaharanai salatihi sajadatan atalaha a tsakiyar sallarsa sai ya wata sujuda wadda ya tsawaita ta baina zaharanai idan aka ce akamtu baina zaharanaihim wato na zauna a tsakiyar su wato sukan faɗi wannan a larabawa a da tun lokacin da suke cikin yaƙe-yaƙen su duk wanda yake bukatar gata ko bai da kabila sai je kulla jejeniya da wata kabila sai zanto daidai da yan kabilar sai ya zanto cewa baina zaharanaihim ma'ana nan ga su nan ga su sai da in ma faɗa ya taso za a tare masa to daga baya sai ake amfani da wannan kalmar a matsayin duk lokacin da ka tsaya a tsakiyar mutane ko baina zaharanihim ko baina azhurihim duk ma'anar su daya baina zaharanihim ga waɗansu a gaba ga waɗansu a baya baina zaharanihim kenan baina azhurihim ga su a gaba ga su a baya ga su a dama ga su a hagu kenan to amma ana amfani da shi sai aka yalwata harshen to kaga nan guri idan aka ce annabi yayi sallah fa sajada baina zahara ne salatihi sai ya sujuda a tsakiyar sallarsa sajadatan atalaha wata sujuda wanda ya tsawaita ta me yake nufi da wannan kenan a wata sujuda a wata raka'a kenan ba lalle ne ta zanto ta tsakiya ba lalle ba raka'a farko bace lalle ba ta karshe bace an fahimta ko ko ta zanto ita ce ta biyu ko ta zanto ita ce ta nawa ta uku kowace ya halatta ta zanto ɗaya daga cikin raka'a illa yake nufi ba dai ita ce ta farko ba ba ita ce ta farko a tsakiya dai annabi yayi wata sujuda da ya tsawaita ta kala wannan sahabi yace farafatu ra'si sai na dago kaina min bainan nasu tsakiyar mutane wato ba wanda ya dago kansa sai ni fa idza sabiyu ala zahri rasulillah kawai sai ga wannan yaron ya tsare bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau bayan annabi annabi na cikin sujuda wa huwa sajid alhali annabi na cikin sujuda فرجعت الى سجودي tunda ba wanda ya dago sai ni ni ma sai na koma sujudata falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sala yayin da annabi ya kare sallah qala nas sai mutane suka ce dashi ya rasulullah innaka sajadta baina zaharanai salatika kai wata sujuda a tsakiyar sallanka hadihi wannan sallar sajadatan asaltaha wata sujuda da ka tsawaita ta hatta zananna annahu qad hadatha amrun amma kai da tan kowan al'amari ne ya faru kuma aw annahu yuha ilayka ko kuma dai wahayi ne ake maka ka dakata a gama yanke wahayi kafin ka dago daga sujuda qala sai annabi ce kullu zalika lam yakun duk abin nan bai faru ba ba wani sabon abu bane ba kuma wani wahayi akai mun ba walakin nabnir tahalani sai dai dana ya hau gadan bayana irtahalani bi mana ittakhadhani rahilatan ya rike ni a matsayin mai dabbar hawa shine irtahalani kin ai ittakhadhani rahilatan bir rukubi ala zahari fakaritu an ujilahu sai naki in sai naki in abin nan dinsa in gaggautar da shi in ce masa sauka sai na kyale shi har ya gama abin da yake dan kai shi ya gama ya sauka dan ganin damar sa hatta ya kariya hajata ko har ya gama biyan bukatar sa wasan shi ba wasa ke so ba ya hau ya more ya gama wasan sa in ya sauka kuma ma dago daga sujud yake to karkashin wannan hadisi za mu fahimci mai da mai za mu fahimci halittin mai halittin shigar yara masallaci tun daga shi annabi ya taho da yaron ma a rike a hannun sai shigo da shi masallaci ko da yara suna surutu ko da suna wargi sai dai a rinka faɗakar da su wasa a masallaci ba ke surutu a masallaci bai kamata amma ba za a ce ba ku sake zuwa kai ku kore su wannan yaran su fita waje wai zai koya masa sallata ba a koran yara da su zuwa masallaci an fahimta ko ba a koran su za su samu wuri su kurɗa cikin masallaci in sun samu tsawon gaba su zauna in sun samu na biyu su zauna ba a cewa dai yara tsawon gaba a kore shi baya sai dai in karami ne wanda in sallah ta ba shi ba zai iya wani abun nan ba sai a sa shi daga gefe kar a sa shi cikin liman amma ana yin sahu da yara hadisin da yake nuna cewa sahun maza daban sannan kuma na yara ya biyo baya sannan na mata wannan hadisin da'ifi ne aslan ana yin sahu da sahu da manya da yara a tafuɗe ya halatta akwai babi akan wannan cikin sai bukhari eh eh bayan liman ake a wannan da na ga wannan bayan liman wannan annabi ake ne ne mun kuma da halalan mun ana bukatar masu hankali saboda ko sallah za ta rikice a gawo a asalan hankali hankali hankali shi ne wannan islam ba wai cewa dole ne sai in ya kai baligi ba idan yaro yana da hankali ya kai shekara goma kaga ai mai hankali ne wannan ba zai wasa cikin sallah ko ya kai shekara kada ko sha mumayyizi ne ya san me da sauransu to kuma yana makaranta an san ya san sallah an karanta da ke sallah sai ya ko da kake liman in turki ce liman ya dawo da kaje dan shekara bai goma san me yake ba ai ma'auni shine yaro da ya zanto in ya fara sallan ba zai tafi ba ya kai wannan matsayin in ba ka ba Amr ibn Salma ba ya zama limami a garin su ba yana dan shekara na da ko bakwai ba dan ya iya ba kuma duk sahabbai ne waɗannan farko suka musulunta gaba annabi annabi sai dan ku koma garin ku wanda zai muku sallah a qara'u kulli kitabillah wanda yake ku iya karatun Qur'ani suka duba duk cikin su ba wanda ya fi wannan yaron iya karatun Qur'ani to a gabatar da shi shine limamin su an gane ko wannan na nuna halaccin shigar yara masallaci kenan sannan yana nuna idan yaro ya hau bayan ka babu laifi ko dan ka tsawaita sujuda saboda shi wannan duk babu laifi tun daga shi ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da wato ainihin wani abu ba sannan kuma nan na nuna idan mutum ya dago kansa bisa ga kuskure yana mai bin liman sai ka dago kanka bisa ga kuskure tsammanin ka liman ya dago ko wani abu ya faru wanda ya razanar da kai ya sa ka dago kanka sai kuma ka mayar akwai kabli ko ba a kanka sallar ka ta yi ko ba ta yi ba kaga sallar ka yi kaga ya dago kafin liman amma bisa ga kuskure daga baya sai mayar da kansa kuma ka gama sallah ba tare da yayi komai ba inda sallar ba ta yi ba a lokacin wahayi na sauka ko da annabi bai sani ba sai a saukar da aya inda sallar ba ta yi ba a sanar da shi shi yasa sahabbai in suna wani abu lokacin annabi ko da annabin bai sani ba matukar sun yi abin kuma aya ba ta sauka ba to suna kafa hujja da wannan abin tamfar tabbatacce ne a shari'a shi yasa Jabir yake cewa mun kasance muna yin azalu alhalin annabi ya sani a alhalin qur'ani wal qur'anu yanzu qur'ani na sauka an fahimta ko وفي حديث آخر كان صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره أو أنا حديث دبان يتي النبي صلى الله عليه وسلم يكسن تينا صلى فإذا سجد إذن يأي سجودا وثب الحسن والحسين على ظهره sai Hassan da Hussein su zauna a gadon bayansa fa idza mana'uhuma idan sahabbai sun yi kurin hana su ashara ilaihim sai annabi ya musu ishara da hannu an da'uhuma isharan tana dauke da sakon ku kyale su ku kyale su an fahimta ko falan ma qada salata yayin da ya kammala sallah wa ba'ahu ma fi hijrihi sai dora su akan cinyarsa wa qala yace man ahabbani falyuhibba hadain wanda yake kaunata to ya kaunata waɗannan guda biyu sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin dai shi wancan hadisi da annabi ke ce walakin nabini irta halal yana nuna a ce jika kana ce masa ne daki jika yana ansa sunan daki shi yasa kina sai babu wasa tsakanin kaka da jikan yasa dan da dai take da yasa yanzu kaga ba zai aure yasa ba a musulunta ko to kuma zai aure jikansa ita ma ba zai aure ta ba a musulunci an fahimta da kyau ko to saboda haka kenan wannan wasan kawai an saba ne a hausance a to yana wasa da su amma wasa na yara ko na manya ai akwai wasa na manya da ake wannan kuma yara ne ya zo da su masallaci saboda yarintar su yana sallah sun hau gadon bayan sa yanzu in suna in shekara goma ko sha biyar za su yaka yanzu su kakanni da suke wasa da jikokin su ba yarinya budurwa bace mutum zai rinka kai masa matarsa jika su ce budurwa ta kai shekara sha takwas ko sha wata ma tana gidan aure ta ce matarsa idan al'ada ta ci karo da addini sai a haƙura da al'ada shi ne kawai magana man ahabbani falyuhibba hazaini wanda yake kaunata to ya kaunaci waɗannan guda biyan al-hasan wal husayn wani hadisi ibn khuzaimah ya rawaito bi isnadin hasan an ibn mas'ud wal bayhaqi mursalan wa tarjama lahu ibn khuzaimah bi qawlihi babu dhikri ad-dalil ala anna al-isharata fi salati bima yufhimu an al-mutir la taqta'u as-salata wa la tufsiduha albani yace haka ibn ibn khuzaimah yayi wa wannan yayi wa wannan hadisi matashiya cikin littafinsa babin da ke cewa babi game da ambatan dalili bisa ga cewa yin isara cikin sallah irin isharar da za ta sa a fahimci mai isharar yake nufi la ta kada salata ba ta yanke sallah wala ta fidu kuma ba ta bata ta yin isharar cikin sallah baya bata sallah fadlus sujudi matashiyar magana ta gaba falalan sujuda wa kana sallallahu alaihi wa sallama yaqul ma min ummati min ahadin illa wa ana a'rifuhu yawm al-qiyamah قالوا وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق قال أرأيت لو دخلت سيرة فيها خيل دهم بهم وفيها فرس أغر محجل أفكنت تعرفه منها قال بلى قال فإن أمتي يومئذ غر من السجود محجلون من الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة ba wani ɗaya cikin al'umma ta face sai na gane shi a ranar tashin kiyama قالوا sai sahabbai suka ce wa kaifa ta'rifuhum ya rasulullah fi kasrat al-khala'iq ta yaya zaka gane su cikin tunkosan halittu ya annabin Allah ya zaka ka gane su an tara na farko da na karshe gaba daya kana sai ce ara'aita law dakalta siratan fiha khailun duhumun buhumun da ace zaka shiga wani garke sira shine kamar wato sukan yi garke na raƙuma ko na shanu ko na dawaki wato duwatsu ake tara manya manya a zagaye su sai kuma a samu rassa na itace a sassarkafa a tsakiya wato kace da garke na tumai na na dawaki wani abin nan ara law da kalta siratan da ka shiga wani garke fiha khailun a cikin wannan garken ga ainihin dawaki duhuman buhumun duhuman wato waɗanda suke bakake buhumun ko bakin wulik wanda ba wani launi a cikin sa wa fiha farasun agar sai kuma a tsakiyar gawar doki a ghar wanda yake mai kyallin goshi muhajjal ko mai kyallin kafa wato shi duk da cewa launinsa baki ne ya yi tarayya da su to amma fuskarsa akwai haske kuna samun wannan ko sannan kuma kafarsa daga kofatansa zuwa tsakiyar kaurinsa nan ma akwai haske to wannan dokin zaka iya gane shi tsakaninsa da sauran dawakin da suke bakake kirin ko ba za ka gane shi ba kaga misalin da annabi yake nufi a bakun ta tarifu minha zaka iya gane wannan dokin tsakanin waɗancan dawaki kala bala yace kwarai kala fa inna ummati yawma idhin qurru min as-sujud yace to haka al'umma ta ma a ranar tashin kiyama suna kyallon fuska min as-sujudi saboda yawaita sujuda wa muhajjaluna suna kyallon hannaye da kafafuwa min al-wudu'i saboda alwala al-ghurratu dama shine al-bayadu ala jabini al-fars wato haske da ke kan goshin doki dinnan wanda ke zuwa har kusa da bakin sa wannan shine ake kira al-ghurra to idan an ce al'azarru doki mai wannan hasken wanda gashi da launin ja ko baki amma kuma goshinsa kuma farin launi an gane ku al-muhajjal kuma dokin da yake da fararen kafa gashi da launin ja ko launin baki amma daga kafarsa kamar daga kofatansa zuwa kaurinsa inda ake sa da baibayi to kuma akwai haske ke to wannan sai ake masa muhajjal gur mai hasken fuska muhajjal mai hasken mai kafa to haka al'ummar annabi za su tashi gur masu hasken kyalle saboda me sujuda muhajjalun kuma masu hasken kafafu da me hannaye saboda me alwala saboda alwala mutum na wanke hannayensa da kuma kafafunsa to duk inda mutum ke wanke waɗannan cikin alwala kuma zai tashi da haske kenan wannan shine bambancin da annabi zai gane al'ummarsa cikin cunkoson sauran al'ummomi to wannan sunna mana kenan ashe alwala yana cikin khasa'isu ummati muhammad haka ne ko ba ka bane alwala yana cikin abin da aka keɓance al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in sauran suna yi su ma da sun tashi da annabi zai gane soke to amma kuma wannan ba zai zama dalili ba aka haka tunda sauran al'umma ba sa sujuda to me yasa ba su ko ba za a ga su da kallon goshi ba eh to ka gani shi yasa mafhumin wannan hadisin baya nuna cewa sauran al'umma ba sa alwala domin idan ka ce haka sai a ce to ko ba za su zura kenan kaga suna yi ya mare makul fil rabbiki wasjudi wa ka imar raki wadu ko babu sujud dan wa qulu hitatun naghfir lakum khatayakum wa sanajidum kaga sauran al'umma sana su sai dai a ce wannan dai wani abu ne da falalan da ke jerantuwa dinnan Allah yake banta al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da sauran al'umma sun yi tarayya da mu wajen alwala ko da sun yi tarayya da mu wajen sujuda to samu wannan kyallon goshi da kyallon hannaye da kafa to wannan wani abu ne da Allah ya biya al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu kuma annabi na cewa wannan hadisi Ahmad ne rawaito shi bi sanadin sahihi annabi na cewa idza arada Allahu rahmata man arada min ahli an-nari amara Allahu al-mala'ikata an yukhriju man ya'budu Allah fayukhrijunahum wa ya'rifunahum bi athari sujud وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار فكل بني آدم آه فيخرجون من النار فكل بني آدم تأكله النار إلا أثر السجود ويقول النبي نتوى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار إذا قال ينفن رحمة قوان ديسو تكين أموتا أمر الله الملائكة فألا يؤمر لي ملائكة أن يخرجوا من يعبد الله سجيه تكين متا سفتر دوان ديكي ينبوتان أبنجي فيخرجونهم sai su fito da su wa ya'rifunahum bi asari sujudi in sun je za su gane su ta hanyar wato alamun sujuda a goshin su alamun sujuda wa harrama Allah ala nari an ta'kula asara sujudi Allah ko ya haramta wa wuta ta ci dukkan gurbin da ake sujuda da shi kenan ba goshi kadai ba domin ana yin sujuda da abin nan gabai da ga hannaye ga kafafu da sauransu an fahimta ku to duk inda yake asar na sujud Allah yana haramta wa wuta ta ci wannan wa yukhrajuna minan nari sai a fito da su daga cikin wuta fa kullu ibn adam ta'kuluhu an-nar illa asara sujudi dukkan dan adam gaba ɗayan jikinsa wuta za ta ci sai fa gurbin da ake yin sujuda to nan ne wuta ba za ta an bayyana ku wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi malam yace wa fihi anna usatul musallin la yukhalladuna fin nari wannan ke nuna masu zunubi cikin al'ummar musulmi masallata la yukhalladuna fin nari ba za su dawo cikin wuta ba وكذلك لو كان الموحد تاركا للصلاة كسلا haka kuma. mutumin da yake mai kadaita Allah sai ya zanto tariku sala baya yin sallah to shi ma fa innahu la yukalladu ba la yukallad ba bara da wanda cikin wata ba ko da ya bar sallah nan ta hanyar kasala ne sah zalika wannan abin da ya inganta fanzur as-sahiha ka duba cikin silsilatul ahadith as-sahiha wato shine jerin hadisi na 252 ma'ana dai wannan shine daga cikin hadisan da ahlus sunna suke kafa hujja da su bisa ga cewa musulmi mai zunubi ko da ya shiga wuta dai ba zai dawoma ba matukar mutum ya mutu kan imani kan musulunci to amma yana da zunubai da suka kai shi wuta to ba zai dawoma cikin wuta ba daga karshe za a cire shi sai dai lokacin fitarwa ne kila ba shine na wani ba lokacin fitarwa ne ba shine na wani ba an gane ku as-sujudu alal ardi wal hasiri yin sujuda akan kasa da kuma yin sujuda akan tabarma ko makin fudi wa kana yasjudu alal ardi kaseera annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawan yin sujuda ne a kasa malam isa lamba daga kasa yake li anna masjidahu alaihi salam lam yakun mafrushan bil hasiri wa nahwi domin masallacin annabi ba a shimfiɗe yake da tabarma ko wanin sa ba wa yadullu li hadha ahadithu kathiratun jidda abin da yake nuna haka hadisai ne masu yawa kwarai min hal hadithu alladhi ya'qubu hadha daga cikin sa akwai hadisin da zai biyo bayan wannan wa hadithu abi sa'id al-asi da hadisin abu sa'id al-khudri wanda bayanin su shi ma zai zo nan gaba wato dai zaka iya yin sujada a ƙasa idan wurin ba shimfiɗa kuma zaka iya yin sujada akan tabarma ko mushin fudi idan kana da shimfiɗa duk wannan ɗaya ne wa kana sahabatu rasulillahi sallallahu wa kana sahabatu ne rubuta kun eh a'a idan mutum ɗaya zai karanta idan mutum ya karanta me ana kamala ashabatu wa kana ashabatu to shine abin da ni da kasa fahimtar sa kwarai da gaske sai dai wa kana ashabu ne domin ashabatu ai larabcin ba zai tsaya ba ko da ce sahabatu ko a ce me ashabu dama kalmar ai ta sahib jam'in sa shine as-sahaba an gane ku ko me sahabatu ko as-sihab ko as-sahbu sahbu rasulullah sallallahu alaihi wasallam jam'u sahib sahabatu rasulullah kuma jam'u sahib ko ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam jam'u sahib amma ashabatu a wajen bugo ne kenan ko wa kana ashabu wa kana ashabun yusalluna ma'ahu fi shiddati al-harri فإذا لم يستطيع أحدهم أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه ya ce imamu muslim ya rawaito da abu awana wannan hadisin ya kamata kafin sati mai zuwa mu koma kansa mu ga ya yake rubuta a cikin asalin littafin muslim an gane ku wato waɗansu daga cikin sahabbai suna sallah tare da annabi fi shiddatil harri a cikin lokacin tsananin zafi fa idza lam yastati ahaduhum idan ɗaya daga cikin su bai sami iko an yi makkina jabhatahu min al-ardi ya tabbatar da goshinsa kan kasa ba basata saubahu fasajada alayhi saboda zafin rana sai mutum ya shimfida tufafin sai ya sujuda a kansa an gane ku wani hadisi muslim ya rawaito da abu awana wa kana yaqulu annabi na cewa waju'ilatil ardu kullu hali wa li ummati masjidan wa tahura an sanya mun kasa gaba ɗayanta ni da al'ummata a matsayin wurin sujuda a matsayin kuma wurin tsarki wato taimama kenan fa aina ma adrakat rajulan min ummati as-salatu fa indahu masjiduhu wa indahu tahuruhu duk inda wani mutum yake cikin al'umma ta sallah ta riske shi to yana da masallacinsa yana da kuma abin tsarkinsa ma'ana ko baya da ruwa sai ya taimama da ƙasa ko ko ba shi fada sai ya sallah din kuma kan ƙasa duk tayi wannan yalwatawa al'umma kenan da a ce an ce sai a masallaci kawai za a yi sallah to kaga da an shiga wahala wa kana min wa kana man qabli yu'azzimuna zalika waɗanda suke kafina kuwa suna ganin ai wannan abu ne mai girma mutum yayi sallah a ko ina ya ga dama ba zai yi ba wa inma kanu fi kasihim sakunan kana'is dan idan ka kanisa kuma shi ne dakin bauta na yan mushrik bi'a kuma jam'i na bi'a bi'a kuma dakin bauta na yahudu kenan wancan na nasara wannan na yahudu fi kana'isihim wa bi'ihim wannan hadisi imam ahmad da as-sirraj wal bayhaqi suka rawaito bi sanadin sahih wa kana rubbama sajada fi tinin wa ma'in wannan lokacin annabi na yin sallah akan tako ta fada da ruwa وقد وقع له ذلك في صبح ليلة في صبح ليلة إهدى وعشرين من رمضان حين أمطرت السماء hakan ya faru ga annabi sallallahu a asbahi ta daren 21 ga watan Ramadan hina amtarat sama yayin da girgije ya malalar da ruwan sama wa sala saqaful masjidi sai rufin masallaci ya rinka yoyo ya rinka zuba wa kana min jaridin nakhli dama an yi tunani tamkar dabino fa sajada sallallahu alaihi wa sallama fil ma'i was sini sai kawai annabi ya dora goshinsa akan ruwa da tabo صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد الخدري فأبصرت فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين أبو سعيد الخدري في إذا نونا بيو سنغ النبي akan goshinsa da hancinsa ga asarul ma'i wa tsini ga ragowar ruwa ga ragowar tabo annabi ya yi sujjada kenan a cikin tabo sallallahu alaihi wasallam wato kaga wannan shine tsabagen girmama ubangiji kenan duk yadda kake jin gaye da menene kuma in zaka yi sujjada ga ubangiji kuma ai maganan gaye manta da ita karshe da jikin ka yi datti in ya datti ba za ka yi wanka ba karshe tufafin ka yi datti in ya datti ba za ka wanke ba to menene za ka yi ta tsantseni wa kana yusalli ala al-khumrati wancan hadisi al-bukhari da muslim suka bukhari da muslim ko na'am al-bukhari da muslim suka wa kana yusalli ala al-khumrati annabi ya kasance yana yin sallah akan al-khumra to al-khumra kuma shine fassara shi daga kasa miqdaru ma yadau ar-rajulu alayhi wajhahu fi sujudihi min hasirin aw nasijati qutin wa nahwihi min an-nabat wala yakunu khumratan illa fi hadha al-miqdari a larabce idan sun ce khumra shine gwargwadon abin da mutum zai iya dora fuskar sa a wajen sujuda shine kamar wani faifai haka min hasirin imma wani keso na tabarma aw nasijatin ko wani abu da aka saka nasijatu khusin abinda aka tufka da kaba wani hawihi da makamantansa minan nabat cikin abin da yake tsirowa da kasa to shine suke ce masa khus kamar faifai kamar wani keso na tabarma da sauransu ko wani abin nan na kaba sai annabi ya jefa ya sujuda akai wani lokaci an gane ko ahyanan a waɗansu lokuta kenan wa alal hasiri wani lokacin kuma yakan sujuda ne akan tabarma ahyanan وصلى عليه مرة وقد سود من طول ما لبث وصلى عليه مرة النبي صلى الله عليه وسلم يا صلى أكن تابرما وانا لوكتي يا تورا قوشن سكن تابرما وقد سود وانا تابرما تاي بكي كرم من طول ما لبث سبو دلت ورتا wato dai ba sai an yi abin nan da yawa ba wannan hadisi imamu bukhari da imamu muslim suka rawaito fi wa yace wa fil hadisi dalilun ala anna al-julusa ala shay'in ma هو لبس له لبس له فيدل على تحريم الجلوس على الحرير albani yake cewa a cikin wannan hadisi akwai dalili bisa ga cewa dadewa akan abu ana kirga shi a matsayin kamar ka fitarta abu dan da yake a nan gurin wakar su wadda tabar ta dade min tuli ma labisa saboda da yadda annabi yake amfani da ita min tuli ma labisa kaga sai a kawo allub wato kamar sitarta abu a jikinka idan ka sanya riga za ta yi labisal kamis labisal sirwal labisal kalansuwa to yace ba wai sai abin da ka sa a jikinka ne za a ce labisa ba a larabci ko da abu yana ajiye kana zama a kansa shi ma dai ya zama libas domin kamar yadda riga take kare ka daga a gasa taranka a waje to kuma abin da ka zauna a kansa yana kare ka daga mai daukan dattin kasa ko kodar kasa shi ma sai zanto ya sitarce kake yace to in ko ya zama haka ne fa yadullu ala taharimil julusi ala al-harir hadisin na nuna haramcin zama akan tufafi na al-harir saboda dan malamai suka ce sanya tufafin yin riga da shi ko wanda ko hula ka haramta amma in ka zauna akai wannan babu komai al-harir kun gane sai yace hadisin na nuna haramcin haka saboda me lisbutin nahyi an lumsihi saboda nasi ya tabbata akan an haramta mutum yayi libas da me da al-harir في صحيحين في البخاري ومسلم وغيره ما بل ورد فيه من نهي الصريح عن الجلوس عليه haka kuma hani ma ya zo karra dangane da zama akan alharir din fala tagatarra biman abahahu min alkibari kar ka rutu da wanda ya halatta haka min alkibari cikin wadansu manyan malumma kuskure ne dan ya ce wa kadis wadda min tuli malabi wannan tabarmar har sai baki saboda da tsawaitawar da annabi ya yi malabisa wato wajen amfani da ita a matsayin libas sun sanaka ma'ana a matsayin mashin budin sake الرفع من السجود ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من السجود مكبرا dagowa daga sujuda kenan annabi ya kasance yana dago kansa daga sujuda mukabbiran yana mai yin kabbara wannan bukhari da muslim suka rubuta wa amara bi zalika al musi'a salatihi fa qala la yatimmu salatu li ahadin min an-nas hatta yasjuda hatta tatma'inna mafasiluhu thumma yaqulu Allahu akbar wa yarfa'u ra'sahu hatta yastawi qa'ida wa kana yarfa'u yadayhi ma hadha at-takbir ahyana annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ga maimuna sallansa ya ce da shi sallar ɗaya daga cikin ku ba ta zama ba ta cika har sai ya yi sujuda har sai gabbansa sun riga mahadar gabbai ta nutsu cikin sujuda sannan ya ce Allahu akbar wa yarfa ra'sahu hatta ya sauya kaida ne dago kansa kuma har sai ya daidaita zaune wa kana yarfa yadayhi ma hadha takdir ahyana wannan dagowar ma yana dagowa wani lokaci tare daga hannu ahyanan a wadansu lokuta wato annabi ya kasance yana daga hannunsa minan sujudi yayin da ya dago daga sujuda mukabbirin yana mai kabbar yarfa ra'sahu kai yana dago kansa minan sujudi yayin da ya dago daga sujuda mukabbirin yana mai kabbar thumma yafrishu rijlahu al-yusra fa yaqudu 'alayha mutma'inna sannan sai shimfida kafarsa ta hagu ya zauna akan ta a natse wa amara bi zalika al-musi'a salati yayi umarni da haka ga wanda yake munan sallan nan tafa fa qala lahu idza sajadta famakkil li sujudi yace in ka zo yin sujuda ka tabbatar da sujudan ka ta zama tabbatacciya fa idza rafa'ta faqad ala fakhizika al-yusra in ka dago daga sujuda ta farko kafin ka tafi ta biyu ka iya zama akan gwiwar akan kafar ka ta hagu ne wa kana yansibu rijlahu al-yumna kafar dama kuma sai ya kafata duk bayanin wannan ya gabata baya wa yastaqbilu bi asabihi al-qibla sai ya fuskanci al-qibla da yatsunta tunda yayi intisab din ta النسائي بسند صحيح فإن ga sai mu dakata nan gurin abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tun tuban harshe Allah ya tafi assalamu alaikum nakan ji wani lokaci idan liman ya kammala karatun Fatiha wasu daga cikin uwa suna yin karatun addu'o'i a boye ban san me suke karantawa ba kuma gashi muna karanta littafin nan har mun kusa zuwa karshe ban ga babin da aka yi wannan addu'ar ba babu wata addu'a da ake karantawa idan liman ya kammala fatiha zai shiga sura ne yana dan yin shiru dan ya bambance tsakanin sura da fatiha ne amma ba wata addu'a da ake a wurin su wanda suke wannan karatu kila suna bin wata mazhabar ne wanda suke ganin wajibcin karatun fatiha hatta akan mamu akwai masu bada fatawar idan liman ya kammala karatun fatiha sai saurara domin mamu su kuma su fatiha a sirrance kila su ne kaji sai kai tsammanin wata addu'a ce wannan kuma fatawar waɗansu malamai ce daga cikin manya-manyan malamai na da da na yanzu amma dai mafi ingancin magana babu wannan wannan yake cewa a cikin dukkan abin da aka ce annabi yana karantawa a cikin sujuda na ga duk abubuwan da makaranta ababai ne da suka shafi yana roƙon bukatu ne na lahira babu wata bukata ta duniya to ya halatta mu sanya bukatunmu na duniya kamar kuɗi da makamantansu akwai malaman da suka bada fatawar cewa idan ka roƙi wani abu a ciki wanda na bukatar ka ta duniya ya halatta dan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku yawaita addu'a cikin sujuda fa qaminun an yustajaba lakum ya dace an samu kasancewar shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai roƙi duniya ba baya nuna haramcin mu mu roƙi wadansu bukatun mu na duniya a cikin sujuda ne ato yana tambaya kan cikin sujuda yana magana kan cikin sujuda in haka ne inda kawai na komai da komai na ya zamu kafa hujja da wani wurin amma yana magana kan sujuda kai mai tambaya na gaba yana cewa shi ba fahimci ma'anar wannan hadisin ba la yusalli ahadukum fi sawbil wahid laysa ala atiqi minhu shay abin da yake cewa kan ɗaya daga cikin ku yi sallar tufafi ɗaya ba tare da wani abu na tufafin ya hau kan kafaɗinsa biyu ba ma'ana ba a haramta maka yin sallar tufafi ɗaya ba amma ya zanto wannan tufafin lalle ya rufe kafaɗinka guda biyu kuma ya rufe asalin al'aurarka daga cibiya zuwa gwiwoyi idan idan tufafi ya rufe wannan ya halatta kai sallar da to anan kuma ya kamata mutane su kiyaye halacci ake magana akwai kuma siffa ta kamala da ya kamata kai shine kasance kana cikakkun tufafi wancan ana faɗa saboda mutum ya samu kansa cikin matsatsi komai karancin tufafi ya kasance da ya rufe kafadunka kafin kai sallah ne an fahimta ku ga ga amfanin karanta hadisi kenan zai sa da dama ka gane waɗansu maganganu ko fatawoyi da malamai suka bayar in sun saba hadisi sai ka bi hadisi ya hakuri in kammala domin sanannen abu ne yadda muke karanta bisa ga cewa in dai mutum ya yi sallah cibiyarsa zuwa gwiwarsa tana rufe to dan kirjinsa na waje wannan babu laifi to gashi kuma annabi ya ce kad ɗaya daga cikin sallah alhali babu wani abu akan kafadun saboda haka ya zama wajibi rufe kafadu a cikin sallah wato akwai al'aur bambanci tsakanin al'aura cikin sallah ko wajen sallah idan kana wajen sallah al'aura kowa ya riga ya san daga cibiya zuwa gwiwa nan shine ake kira da suna al'aura amma cikin sallah kuma an ƙara shine hatta kafadunka guda biyu ana kirga ta a matsayin al'aura in dai a cikin sallah sabanin a wajen sallah ba za su zama al'aura ba an fahimta da kyau ko to wannan ya kamata ku fahimta ai wannan ba sai na faɗa maka ba yanzu ka fahimta abin da na faɗa na ce ne sai ya rufe ka faɗu to kuma sai yanzu in ce maka idan mutum ya sallar da singileti mai abin da iyakacin nan wurin kuma ta yi ko ba ta yi ba ai ba ni zan ba da wannan fitar ba yanzu kai ne zaka bada inda ka fahimci wannan magana to ya kenan sallar ta yi ko kuwa shikenan bai amfani ka tambaye ni laisa ala atiki to me atik din ba ka fada ba tace ba muna fassara da ka fada mu amma larabci na da yawa nan gurin shine ka fada kace daga wannan tudun na nan gurin idan ka taho zuwa nan asalin gindin wuya wannan filin shine mai atik a larabci wannan ma atik wannan filin ma atik to idan ka samu mutum mai matsakaicin fadi alal misali zaka auna da tef inci nawa zaka samu zaka iya samun uku wani biyu wani sama da haka ma kaga yana da fadi da yawa nan ma haka to wannan dan zaren na singile ta karama zai iya rufe wannan wajen a wata rufe inci daya ba kaga har yanzu bai rufe atik din sa ba kenan kaga su ba su fahimci atik din ba kenan laysa ala atikihi shay'un shay'un din ai minhu daga cikin wancan tufafin ne wani abu yazo rufe atik ba wai kawai a samu wani dan kankanin abu kowa yake akan atik ai bai rufe atik din ba kenan ka fahimta da kyau yau rashin fahimtar yaren larabci lokaci na sa mutum ya kuskuren fassara akwai wani littafi da na gari bulugul maram mai fassara hausa wato kuskuren da ke cikin wannan littafi ina jin ya fi daidai din yawa in ban yi mubalaga ba hadisai aka yi ta karere ya su babu gayar babu dalili to shi dama kullun tarjama inda take da wahala tana bukatan ka san yare guda biyu din yaren larabcin da kake so ka fassara yaren hausar da kake so ka bada sakon a cikinsa idan baka da yalwatacce daga cikin yarukan guda biyu dole kai kuskure ko bayan ka san larabci kuma ka san shari'a tunda akwai abin da ke gashi a doron larabci kuma islahin shari'a kuma ya ta bamban da abin da larabcin ya tabbatar kaga dole sai ka san wannan to idan ka zo fassara dole sai ka gamsar da mutane game da bukatun su su san sakon hadisin kai tsaye in ba haka ba sai mutum ya yi ta kuskure mai yawan gaske tambaya ta maimaitu ya halatta ai koyi da masbuki kuma na tabbatar mun sha ansa wannan tambayar a nan gudu in mai tambayar yana so in ba shi ansa zan so in tambaye shi waye masbuki tukuna dan yawancin tambayoyin da muke ilimin fahimci me masbuki ba inda mun fahimci me me masbuki haƙiƙanin masbuki da wannan tambayar ba ta ce mai to haka ba waye masbuki malam waye masbuki wanda ya zo riski liman ya samu wani abu na sallah sai liman ya sai aka yaya daga yaushe ne sunan masbuki ya hau kansa daga lokacin da liman ya sallama shi ya tashi zai abin nan shi kadai ba shi ne zai karɓi sunan masubuki ba a to idan lokacin da yake bi baya zama masubuki idan ya zo ya samu liman liman na raka ta uku shi kuma ya zo kabbara ya shiga me ya sunansa a lokacin bayan liman ya yi sallama fa eh sunan wancan na da ne kenan shine ya bi shi har yanzu a can gurin masbuki ne da ma'ana annahu subika biraka subika bi shay'in min as-salati walamma sallama al-imam huwa madha fi salati ya zarce cikin sallarsa da haka anan shi makadaici ne mai yin sallah ne shi kadai wannan sunan tun na da ne in wancan sunan ya bi shi har yanzu yana da a matsayin masbuki liman bai riga ya sallama wakil amma a islahi maje an saba cewa idan ya tashi rawa mata sunan shi masbuki amma dai mu fahimci gindin maganar to lokacin da ya tashi yana sallah shi kadai ba shi kadai yake ba yana da wani ruwa ko shi da liman tsakanin su ina ruwansa da liman ba ruwansa da liman ko ba ruwan liman da duk abin da yayi na kuskure yanzu shi zai dauki nauyin kuskuren sa sabanin lokacin da yake bin liman tamfar mai yin sallah kadai to waye yake karamin sallah sai aka samu maganganu guda biyu wasu suka ce abihi sallah wannan magana ce wadansu suka ce kar abihi sallah wannan ko magana ce to a nan gurin waye ya kamata ya kawo dalili cikin guda biyu wanda ya ce kar a bishi ko wanda ya ce a bishi wanda ya ce kar a bishi shi za a nema a ce kawo dalilin ka wanda ya ce a bishi baya bukatan dalili saboda ya tafi ne bina an alal asli saboda asali idan mutum na sallah shi kadai ana bishi sallah liman kun bishi sallah dan yana yi ne shi kadai kuka bishi haka wannan masbuki an gama sallama ya tashi yana yi sunansa mai sallah kadai dan haka ya halatta abi idan wani yazo yace ba za a bi shi ba sai ce kawo dalilin da ya haramta bin sa idan wani yazo ce za a bi shi kaga shi baya bukatar dalili dai shi bana alal asli yayi gini kan asali ne yanzu mai sabuwar magana shine bai da'awar bacin sallah ga wanda ya bi musulmi to wannan da'awa din sai ya kawo mata dalili kullu da'awa labudda an takuna masbubatan fi dalil dole a kawo mata dalili in ba dalili fa ta zanto da'awa fariga to sai malamai suka yi maganganu guda biyu mazhabin imam shafi'i da mazhabin abu hanifa suka ce za ko da da mazhabin abu hanifa suka ce za a iya bin masubuki sallah imam shafi'i ya ce ba abinda da hana ka bi sallah imam malik kuma ya ce ba za a bi shi ba to kaga wannan maganganu ne guda biyu ke ko wani ɗaya daga cikin waɗannan kuma malamai ne cikin su babu wanda yake wahayi na kansa kowa ijtihadi ne a mazhabin malikiya da aka ce ba za a bi shi ba idan ka bodan sulare daban sai ga kuma sun yadda a bi shi dan za su zo su kawo wata tambaya su zo su ce liman ne yake sallah yayi wani adadi na raka'o'i ga mamu guda biyu ko uku a gabansa ko dana makamancin haka a bayansa sai wani mutum ya zo ya shiga sallah a yanzu da ya shiga sallah a yanzu sai alwalar liman ta kare ba zai isa khilafa ba da ya tashi dawowa a maimakon ya dawo ɗaya daga cikin wanda suka fara sallah sai ya dawo wannan sabon wanda yanzu ya shiga yaya sauran za su yi wajen sallah kaga sun yadda a nan gurin sai suka ce idan an je inda sallar su ta cika sai su zauna su jira shi ya tashi ya kammala sallolinsa ya zo ya zauna ya yi tahiya ya yi sallama sannan su masu yi to wannan waye suka bi to me za a kawo wannan inda ba abu masu buki sallah me za a kawo wannan ai masu buki ne suka bi ko mai hanar yace idan shi masu buki ya tashi yana rama abin da ke kansa fa huwa kal musalli wahdahu tamfar mai sallah shi kadai ne to mai sallah shi kadai ana masa kowa abin sa nusus fiqhiyya din ya kamata mu rinka fahimta wannan kuma yake cewa wai naji waɗansu suna cewa in mutum ya yi sallah shi kadai sallar sa ba ta yi ba suna kafa hujja da fadin Allah ta'ala wa kai salata wa atu zakata warka umma arraki'in ku tsayar da sallah ku ba da zakka ku yi ruku'i tare da masu ruku'i to ai wani kuma sai ya je kan ya ce musu in kai sallah a cikin jam'i ba ta halatta ba sai dai kai ni kadai idan ka tambaye shi hujja sai ce Allah ce aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda wa aqimis salata tarafa an-nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yuzhibun as-sayyi'at zalika zikra lil zakirin yace idan kai jami'i bata halatta ba sai da kai kadai a ce me hujjar kai ce wannan ayar kamar yadda su suka ce idan ya ji kadai bata halatta ba me hujjar wannan ayar da wanda suka fahimci wannan din cewa in kai a cikin kai kadai bata halatta ba dan Allah ce wa aqimu salata da kuma inda za a samu wani shi kuma zai ce in kai cikin jami'i bata halatta ba dan Allah ce aqimu salata cikin su ya fahimci daidai ba wanda ya fahimci daidai domin cikin su kowa aka yi fatawarsa to za a fahimci Qur'ani da yin tuka da walwala dan ya zai ana yace ku yi jami'i ko mu fahimci dan in kawai yake nufi baya nufin kai ka kadai a ce ita yi ka kadai ko mu fahimci yi kai kadai kawai yake nufi baya nufin jami'i ya zama mai kenan tanakul wanda qur'ani ko babu tanakul cikin sa to wannan fasara ce kawai irin wanda suke fasara ta yan tasiri ko da su ba yan tasiri bane ba sai su fasara ta yan tasiri shi ne mutum da kaya kawai fasara ta da Hausa shi kadai yace haka kawai take ne bisa ga san zuciya irin nan baya duba nassin qur'ani da sauran ayoyin da suke magana kan sallah baya duba nassin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka dai wannan kuskure abinda wannan aya take nunawa kamar yadda Imam Qurtubi kawo cikin tafsirin su da Imam Ibn Kathir malamai suna kafa hujja da ita wajen wajibin sallar jama'a amma ba yace an kai kike ba ba sallan jam'i wajibi ne sai fa in mutum na da uzuri daga cikin uzuri barci ko mantuwa ko rashin lafiya da sauran uzuri ko ana ruwan sama duk wannan uzuri ne daga lokacin da aka ce mutum na barci kaga ai duk wani abu na wajibi kuma ya sauka sai ya tashi wani zai koma kan daga lokacin da aka ce kaza haka da sauransu masu uzuri sai aka ce su an yafe musu to idan mutum fa bai je sallan jam'i ba ya yi sallarsa a gida shi kadai kuma ba barci ne ya dauke shi ba an bayyana ku sannan kuma ba wani uzuri yake da shi ba cikin uzurrukan da aka ce mutum zai yi abin da dinsa mai hukuncinsa sallar ta yi ba da wani uzuri da ya hana ki zuwa jami'a eh mun tabbatar yayi sabo amma yayi sallar sa tayi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ruwayan tabarani da hakim da wani su cewa duk wanda ya ji kiran sallah sai zuwa jam'i ba tare da uzuri ba yayi a gida fala salatu lahu baya da sallah duk wanda ya ji kiran sallah yana da cikin bulugul maram ya zauna ya sallah a gida ya ki ansa wajibcin nan da aka kira sallah ba tare da wani uzuri ba lafiyarsa kalau ba rashin lafiya ba idan sa biyu ba barci yake ba ba ruwan sama ake ba kawai ba kawai yake zuwa duk uzurin da ake yi ba mutum hanzari da shi saboda sallar da mai shi ba ya zauna ya sallah a gida kuma yana jan kiran sallah a masallaci fala salata lahu annabi ce illa min uzrin sai in yana da uzuri in ba uzuri ba fala salata lahu to menene fala salata lahu eh ba da cikakken lada a ya hausa yana da daya kana nufin baya da ashirin da bakwai a annabi ya kore sallah ne fala salata dole yi sallar ba lalle ne kuma ya samu lada ba yin sallah ya zama mai dole lada fa a haramta masa idan baya da uzuri in yana da uzuri ne yayi kadai to shine yana da wannan falalan ta daraja daya wanda yaje jami'i ya fi shi mai da daraja 27 amma da yanzu fala salata ne ina ba dan bayyana to waɗansu kuma suna cewa fala salata lahu kamila yana da dan lada kadan ba cikakke ba za a dan gutsura masa dan kadan amma ba cikakke ba waɗansu suna cewa sam sallar dai kan ba za a bashi ladan ba in yayi ya sauke wajibi amma maganar lada wato duk wannan na nuna ke kenan nauyin sallar jam'i ke saboda haka bai kamata mutum ya sakace da sake da sallar jam'i ba wata rigimar kenan yace idan an gosu masallacin da yan bid'a ne ya zai ana bi yan bid'a sallah ni ban san ranar da za a daina da tambayar ba tambayar bin yan bid'a sallah ni ban san ranar da za a daina ta ba sama da shekaru biyar kenan daga lokacin da aka samu samun dama wannan fatawar wajen shekaru biyar da suka wuce baya zuwa yau dai ana ta tambaya kan bin yan bid'a za a bin ba za a bin ba wallahi kuma dole kace shine yanzu ga Imam Bukhari yayi babu babu imamatul mubtadi'i wal maftuni babin da yake magana kan bin dan bid'a sallah da kuma wanda aka fitine shi cikin addinin sa shine fasiki kenan kamar wanda ya shahara san giya ya shahara da zanace zanace ya shahara dan fashi ne ya fi karfin gwamnati ya fi karfin jama'a a unguwar su yake dan fashi ne kuma shine limamin masallaci za a bi shi ko za a bi shi ba za a bi shi Abdullahi dan Umar ya sallah bayan Hajjaj kuma azzalimi ne yana karkashe mutane wani sallah bayan sa ga Abdullahi dan Mas'ud sun yi sallah kalfa walid wanda ya musu sallan asubahi raka hudu ya wayo ce in kara muku amma ba su daina bin sallah ba idan bid'a bata kai mutum ya kafirta ba ana nufin bid'a da bata kafirta mutum ba amma dukkan mutumin da yake da bid'a da ta kafirta shi ba za a bi sallah ba wa alaikum salam wa eh ina jinka eh eh eh za ka bi shi yana magana ana juma'a wani mutum ya zo ya samu raka'a daya an yi sallama ba zai cika daya ba za ka bi shi kai idan ka zo ko ba za ka bi shi ba za ka bi shi yarinya ka tambaye ni wace sallah za ka bi shi juma'a dai an kare azhar za ka shiga da niyan azhar ne za ka shiga da niyan azhar ne wannan yana cikin wuraren da imamu shafi'i ya to gaciya duk da ya ce a iya bin masbuki ya ce amma ban da juma'a wannan to gaciya sa kenan amma za ka bi shi da dare azhar za ka shiga tunda ka san liman yayi sallama izuma ta kare yanzu ka zo ka sabu dan idan a ce ka same shi yana nafila ne ya halatta ka bi shi ko bai halatta ba ya halatta ka bi shi idan ya raka biyu ka tashi ka ci ko biyu kai azhar kake yi haka in zai cika ɗayan sa ta juma'a kai kuma ya halatta ka shiga da niyan azhar ya gama ka ci ko guda uku kai sallama tayi assalamu alaikum